بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن هذا ما زمان بيو درسنا نوكينا نهدو كو واسا واسا شكل لتافن الدروس المهمة لعامة الأمة أنا ببمال من شيخ محمد صانع شيخ محمد شيخ عبد العزيز ابن باز الله يجكنسا درحمه muna bayani akan rukunai da ya faɗa mun gama da na farko shine mene imani da Allah sai na biyu wa mala'ikatihi imani da abin da ya shafi mala'iku na Allah madaukakin sarki imani da mala'iku ya shafi abubuwa da dama a takaice daga cikin su shine akwai yarda da asalin wato cewa Allah yayi wasu halittu da ake kiransu da suna mala'iku an gane ko waɗannan mala'iku ɗin Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu ayyuka mabambanta juna. Kamar yadda muke bautan Allah, su ma suna bautan Allah maɗaukakin sarki. Akwai goma daga cikinsu waɗanda malamai ke cewa ya dace dukkan wani musulmi ya san su kuma ya san ayyukansu. An gane ko? Sannan kuma wasu an ambaci sunayensu a ciki, wasu ba ambaci sunayensu ba. daga cikin wanda aka ambaci sunayensu ku faɗa min guda ɗaya yawwa Allah ya muku albarka da kun faɗi wani ba jibril ba da ba ku kyauta ba kun fahimci maganan kamar yadda ɗazu na ce muku za ku fara faɗin Usman sannan Ali radiyallahu an to haka su ma a mala'iku in ana maganan mala'iku jibril ake fara magana kafin duk wani a baya da Allah madaukakin sarki ya girmama al'amarinsa Allah ya nuna ma duk wanda bai imani da shi ba kafiri ne haka ne ko tuna mun ayan cikin suratul baqara man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi ko wa man kana aduwwan lijibrila yawa man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa akwai kutubihi wa rusulihi wa jibrila wa mika'il fa inna allaha aduwwan lilwalid lilkafirin kaga Allah ce duk wanda ya kasance makiyin Allah da mala'ikunsa cewansa da mala'iku ai mala'ika jibril mala'ika ne amma sai ya ce kuma makiyin mala'ika jibril kin ga ya girmama al'amarin shi tunda ya keɓance shi bayan ya faɗe shi a cikin sauran mala'iku sannan da israfil shi kuma wane ne shi shine mai busa a cikin ƙaho da Allah ce fa inna ma hiya zajratun wahida fa idahum bis-sahira dinnan busa ɗaya da za a yi ka ga mutane duk a filin kiyama mala'ika israfil ne zai yi hadisi ya tabbata cewa yanzu haka da muke magana da ku wannan ƙahon yana tare da shi a rike a bakinsa kaga da za a buɗe wani faɗi zai yi so ba irin saura ƙiris ɗin nan to sai Allah ya ɓoye mana saboda mu samu natsuwa to amma a ranka ya kamata ka san kuma tabbas zai faru in ko ka san tabbas zai faru saura aiki ba sakaci waɗannan halittu su ne mala'iku, Allah ɗaukin sarki bai ambaci sunayen wasu daga ciki ba ya kuma ambaci wasu, kamar yadda kuka faɗa, kun ga Allah ya faɗi mala'ika Jibril, ya faɗi Mika'il, ko? Ga wani Mika'il ɗin amma mutum ne. Wa Israfil, ya faɗi mala'ika Israfil, shi ne muka faɗa mai busa a cikin ƙago, ya faɗi Malik. Malik, wane ne Malik? Mai aikinsa, shi ke gadin gidan wuta. ‘yan wutan suka ji azaba ma'ishi za wana dau ya maliku ya ƙudi alaina rabbuk haka ‘yan wuta za su ya maliku roƙi ubangijinka ya mana hukuncin mutuwa mu huta sai ce innakun maki sun har yanzu kuka fara zama masu zama ne ku a nan na tsawon lokaci sannan kuma akwai munkar da nakir waɗannan sun zo a hadisai wasu kuma Allah subhanahu ta'ala bai faɗe su a rarraba ba ko a cikin hadisai wasu suka zo sannan an faɗi wasu tawaga ne su ba sunayensu ba akwai waɗanda suke masu tsananin da'a sannan kuma wanda suke rike alkur'ani a sama shekara 23 kun san qur'ani yana da sauka biyu ne ko da Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr da kuma yace inna anzalnahu fi lailatul mubarakah mun saukar da shi a daren lailatul qadri wani wuri yace dare mai albarka yana nufin saukar da shi daga lauhul mahfuz zuwa wani wuri da ake ce ma baitul izza ila sama'id dunya wannan sama ta ɗaya da Allah ya ce wa albaitul ma'mur gidan da ake raya shi ɗakin da ake raya shi da bauta yana nan a sama ne wannan saman ta ɗaya a nan yake a nan aka rike ƙur'ani tsawon shekara ashirin da uku to akwai mala'ikun da suka rike wannan ƙur'anin su ne Allah ta'ala kira su ya ce bi aidi safara ko ƙur'ani yana hannun wasu jakadu na Allah ambassadors waɗanda Allah ya ba su rikonsa Allah ya siffanta sai ce kiramin barara suna da karamci ba za su rage wani abu a cikinsa ko su tauye ko su jikkatar da shi ba sannan albarara suna da tsananin da'a wa Allah maɗaukakin sarki ba masu saɓo ba ne shi yasa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alkawari ga duk mutumin da yi alkawari ga duk mutumin da asalin yake gwanancewa wato gwani ne a cikin alkur'ani turan alkiyama yana tare da waɗannan mala'iku don ya ce almahiru bil qur'an wanda ya iya qur'ani ya goge a cikinsa ma'as safaratul kiramil barara yana tare da waɗannan jakadu na Allah masu da'a wanda suka rike alkur'ani sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a duk rana wannan ɗakin da aka aje alƙur'ani kafin a gama saukar da shi tsawon shekara ashirin da uku duk ranar duniya sai mala'iku dubu saba'in sun shiga sun yi ma'alla su jada sannan su fita su wuce kuma in suka wuce gobe ba su za su dawo ba wasu ne za su zo haka zai ta faruwa har zuwa tashin alkiyama a yanzu da muke magana da ku ko dai suna ciki ba su fita ba ko sun shiga ɗazu sun fita ko kuma an jima za su zo su shiga kun fahimci maganan ko saboda annan sulasula ya faɗa kuma ya tabbata to waɗannan su ne abinda suka shafi mala'iku kuma suna da siffofi mabambanta juna allah maɗaukin sarki ya ba su dama su rinka wato asalin kamanceceniya da abubuwa da dama allah ya ba mala'iku ikon su rinka rikida su zama wani siffa sai dai duk irin siffan da za su zama ba su zama siffa na ban tsoro ko na sharri kun fahimta ko Allah ta'ala yakan sa su su rikida kaman mutane su rikida kaman wani abu duk ya ba su wannan ikon amma ba za su taba zuwa da wani siffa wanda yake na sharri ko kuma su ji wata siffa wanda take mai ban tsoro mai cutarwa ba mala'iku ba sa yin wannan an fahimci wannan to dan haka nan hadisi ya zo ma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce Malala sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi cewa asalin wato ko ya nuna mana cewa akwai sahabin da mala'ika Jibril yakan zo ya kama da shi, shi ne Dishatul Kalbi, sahabi ne na Allah sallallahu Alaihi wasallam. Sahabbai lokaci in mala'ika Jibril ya zo ba sa iya gane shi ne ko Dishiya ne, ma'ana in ya zo wura Allah sallallahu har sai ya tafi tsammanin su Dishatul Kalbi ne, sai ya tafi Dishiya ɗin ya zo kuma ana magana su ga aiwe san abin da aka yi ɗazuma. sai ba kana nan kaza bai ce a bana nan ni ina wuri kaza sai su gane cewa to malaika jibril ne ba shi bane ina fata an fahimci wannan sannan kuma yana zuwa da siffan da ma basu santa ba kun tuna hadisin bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama id dala alaina rajulun sai wani mutum ya bullo mana kun ga inda dhiya ne ai za su gane shi sai suka ce shadidi bayadi siyabi ko shadidi sawadi sha'ri gayi nan da bakin gashi da farin tufafi ba wani alaman gajiya tafiya tare da shi da ganin shi baƙo ne amma kamata a gan shi buɗu-buɗu da ƙuran sahara amma ba a ga ko ɗaya ba to kaga tun daga nan sun gane cewa ai wannan baƙo akwai magana a kansa to don haka dai mala'iku Allah ta'ala ya ba su ikon su zamto cewa suna da wannan dama ɗin sannan annabi sallallahu alaihi ya faɗa mana cewa an halicce su ne daga haske kamar yadda zuwa cikin hadisin Imam Muslim hadisin na na Aisha hadisi na 2996 manzo Allah sallallahu alaihi ya ce khuliqatil malaikatu min nurin an halicce mala'iku ne daga haske abinda Allah ya halicce su daga gare shi kenan sannan abin da ya shafi jinsin su abin da ya shafi jinsin mala'iku babu wanda ya san mala'iku su wasu jinsi ne abinda kawai zaka iya faɗi akan su ka tsira a babin aqida ta ahlus sunna wal jama'a shi ne ka ce mala'iku ba mata ba ne sai kai shiru. Kun gane magana? Bai kuma zama dole su zama maza ba, don an ce ba mata ba ne, ai Allahu ya hulku ma ya sha, Allah yana halitta abin da ya ga dama, kuma ba dole kai sai an nemi shawaran ka to tunda an yi ku kuma za da mata yanzu dole ku ya zamto cewa kun kaza to duk wanda ba namiji bane dole mace ne a'a ba lallai bane ina fata mun fahimci wannan me yasa ba za a ce musu mata ba saboda Allah ya ce aj'alul mala'ikata allazina hum ibadur rahmani inaka yanzu kuna sanya mala'ikun da suke bayin Allah mai rahama ne su zama mata a shahidu khalqahum kun halarci halittansu ne kuna wurin ni Allah na halice su kuna gunne kun gasan da na halice su ne sai Allah ya shiru ana kuga ko bai ce to ai maza bane su to yanda Allah bai ce su maza bane to haka kai ma za ka shiru haka da wani da wata za ta ce miki mala'iku wani jinsi ne sai ki ce ba mata bane su kawai sai ki tsaya to maza ne kenan ban sani ba ban sani ba to ya za a yi mu sani Allah bai dora mana ba ba dora mana bauta da cewa sai mun gano mala'iku su wasu wasu jinsi bane kawai abin da aka dora mana mu aikin da zamu haɗu da su cikin aminci tunda akwai tawaga kamar yanzu mun faɗi waɗanda suka rike alkur'ani ai kuma akwai masu zuwa su ɗauki ran muminai da fajirai Allah ya faɗe sari rantsuwa da su wannazi'ati gharqa ina rantsuwa da mala'ikun da ke fisgar ran kafirai lokacin cire sa asalin fisga duk da shi mala'ika asalin mai cire ran guda ɗaya ne malakul maut shi ma Allah ya faɗi shi a Qur'ani kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum shi yasa kaga za a ce mala'ika azra'ilu iyayen mu duk mun ji ana ta faɗin azra'ilin nan ba wani azra'ilu a cikin mala'iku an fahimci maganar ko malakul maut shine sunansa kun karanta akamul jana'is da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani za ku ga ya ya kawo wannan asalin wato da da da fadin sa dan haka nan dai wannan kaɗan daga cikin abin da ya shafi mala'iku kenan kuma fala suna da ayyuka suna da aiki na dunkule su wasu runduna ne na bayin Allah wanda Allah ya karrama su akwai waɗanda suke tsayi suna kuma tsayuwa akan umarnin Allah ba saba mishi Allah ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sannan suna da yawan tasbihi yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun suna tsarkake Allah safiya da maraice ba sa gajiyawa an fahimci maganan ko to akwai waɗanda kuma Allah keɓance su da wasu ayyuka kamar yadda muka faɗa mala'ika Jibril shine mala'ikan mene da yake kula da shi saukar da wahayi duk wani manzo ko annabi da aka yi ma wahayi to mala'ika Jibril ne ya zo da shi da zala bihi ruhul amin ko wanda ya saukar da wannan alkur'ani zuwa gare ka ruhi ne amintacce ɗaya daga cikin sunayensa kenan ala qalbika ya saukar da shi a zuciyarka litakuna minal munzirin don ka zamto daga cikin waɗanda suke yin gargaɗi sannan kuma akwai wanda suke ɗaukar rai mun faɗa kul ya tawaffakun malakul mautin lazi wakila bikum ce ne da su mala'ikan da aka wakilta muku mai ɗaukar rai shi zai ɗauki rayuwanku idan lokaci ya yi akwai wanda kuma aka yi su su rinka bibiyan asalin duk abin da bawa ke suna tsare shi suna kiyayewa Allah ce له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله waɗannan masu tsaro ne Allah ya sa su sannan akwai wanda aka wakilta su su rinka rubuta ayyukan mutane yanzu zaman da muka yi anan sun rubuta wane ya zo karfe kaza wane ya yi kaza wane ya faɗi kaza wane ya yi kaza duk suna taskacewa su ne Allah ta'ala ce wa inna alaikum la hafizin a tare da ku akwai masu tsaro kiraman masu karamci ne masu gaskiya da amana katibi da kuma masu rubuta duk abin da kuke ne Allah ya sa su rubuta alkhairi wani kurin Allah ya ce ma yalfizu min qawli mutum ba zai furta wata kalma ba illa ladaihi raqibun atidun face a tare da shi akwai mai kiyayewa wanda yake asalin dauke da wannan sannan akwai waɗanda Allah ta'ala ya umurce su da wato kula da ruwan sama wa ayyukansu suna da yawa waɗanda in aka ce za a kawo su kwarai da gaske zai ci lokaci mai nisan gaske a takaice abin da ya shafi mala'iku ina ga wannan ya wadatar da mu haka ne ko to sannan sai wanne littattafai imani da littattafai wanda aka saukar da su Allah ta'ala ce qul amantu bima anzalallahu min kitabin kuma ka ce nayi imani da abin da Allah ya saukar na daga littafi tambayan da zan muku anan shine littafi ɗaya Allah ya saukar eh ba ɗaya bane za ku iya faɗin wasu kaman guda biyu bayan alkur'ani akwai wanne attaura akwai wanne zabura akwai injila waɗannan mun san su kuma mun san annabawan da aka aka saukar musu da su to me yasa da Allah ya zo anan sai ce kul amantu bima anzalallahu min kitabin da daga littafi bai ce kutub ba littattafai yawwa Allah ya muku albarka saboda zuwan alqur'ani ya shafe waɗancan da suka gabace shi shine azuma ne muku misali da abin da ya faru da sayyidina Umar da yake karanta wani bangare na at-taura Allah ya muku albarka to shi yasa anan Allah ta'ala ya faɗi wannan kace nayi imani da abin da aka saukar na daga alqur'ani ma'ana in kai qur'ani in imani da alqur'ani ya wadatar maka duk abin da sauran suka kunsa yana cikin sa to kenan ma an saukake maka ba sai an wahalar da kai wurin kawo maka sauran ba don haka dai da gaske abin da ya shafi imani da littafi shine ya zamto mutum ya yarda da duk abin da yake cikin wannan littafin cewa daga Allah ne duk abin da ya zo daga cikin alkur'ani mun yarda da shi kuma mun miƙa wuya sannan mun ƙudurce mun ɗauki duk abin da Allah ya ce a ɗauka a ciki mun ɗauki wannan sannan kuma san cewa alkur'ani shine cikamakin dukkan littafan da aka saukar da su daga sama saukar da shi ya shafe dukkan sauran babu wani littafi bayansa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kasance babu wani annabi a bayansa tunda har annabi sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa to kaga alqur'ani shi kuma shine cikamakin littafai kenan gaba daya kuma qur'ani littafi ne wanda Allah daukin sarki alƙawarin barna ba za ta shige shi ba ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sannan kuma ya ce la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid Allah ta'ala ya ce barna ba ta zuwa min bayni yadayhi gaba da gare shi malamai suka ce shine az-ziyada duk wanda ya kare a Qur'ani ko na wasali ne sai an gane an fahimta ko sannan kuma wala min khalfihi haka baya gare shi duk abin da ka rage a Al-Qur'ani to za a gano cewa ka rage wannan abin mu je gaban mu ta hudu shine imani da ne manzanni ar-rusul kiram sune manzanni masu ne masu masu karamci imani da manzanni Allah ta'ala ya faɗa mana wasu daga cikin manzanni da annabawa idan mun shiga cikin alkur'ani za mu ga akalla guda 25 ko 26 wanda Allah ya ambata mana sunayensu akwai wanda kuma Allah ta'ala ya asalin aiko su kuma sun rayu har sun koma kuma Allah bai ambace su a cikin alkur'ani ba don ya ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk akwai wadanda mun baka labarin su irin su annabi Musa irin su annabi Isa irin su annabi Ibrahim mun faɗe su ko akwai kuma wanda bamu baka labarin su ba bamu gaya maka wani hali suka kasance ba ballantana ka san sunayen su kuma annabawa ne waɗanda aka faɗa mana adadinsu kaɗan ne wanda ba a gaya mana ba wato suna da yawa ƙwarai da gaske wanda muna fatan insha Allah kuran alkiyama za mu haɗu da su a cikin gidan aljanna imani da Allah malaukakin sarki yana da alaƙa da imani da manzanni imani da manzanni na nuna tabbatar da rububiya na Allah malaukakin sarki kuma Allah mai girma da ɗaukaka ya asalin wato fifita wasu akan wasu na daga manzannin nan kamar yadda ɗazu muka faɗi mala'iku cewa mala'ika jibril yana da fifiko akan sauran mala'iku to su ma manzanni da annabawa akwai wannan fifiko a tsakaninsu Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul baqara yace tilka darul tilka tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd watanninka sune manzanni na jakaduna wanda na fifita wani sashin su akan wani sashi wani wurin kuma yace wala qad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'din hakika mun fifita wani sashi na manzanni akan wasunsu a cikin waɗannan manzannin mun sani cewa gaba ɗayansu wanda ya fi kowanne daraja shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce kuma ya fifita wasu akan wasu wanda ya fifita ɗin da su ake ce ma'ulul azmi minar rusul kamar yadda Allah ta'ala ya yabe su har ya ce ma'annan sulasulam duk da annan sulasulam ɗin yana cikinsu kuma shi ne ma jagoransu amma Allah ya ce rinka yin haƙuri irin haƙurin da suka yi ma'ana ba yana faɗin cewa annan sulasulam bai da haƙuri ba ne a'a idan an guma masa ya tuna sauran ‘yan uwansa sai samu sauƙin ƙara yin haƙuri akan haƙurin da yake da shi ya ce wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul an fahimci wannan ko ma'abuta himma daga cikin manzanni to waɗannan Allah subhanahu ta'ala ya faɗa mana su wane ne ulul azmi minar rusul din a wani wurin a cikin alkur'ani ya kawo su a cikin suratul ahzab a rike wannan don wata rana zan iya tambaya in sa kyauta a ciki Allah ya ce wa idh akhadna minan nabiyina mithaqahum ko wa idh akhadna minan nabiyina mithaqahum katina a yayin da muka riki alkawari na daga annabawa wa minka da kuma kai daga gare ka kaiwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shine na farko shine jagoran shine babban wa minka mun samu nawa wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa wa isa ibn maryam ko wa akhadna minhum mithaqan ghaliza nawa kuka samu aka mun su a jeran ba ga tsoro ba na farko na biyu na uku aya kuka yi shakka na uku ibrahim masha Allah na hudu na biyar to Allah ya sa mu kwabtaka da su a aljanna so waɗannan su ne ulul azmi minar rusul an fahimta su ne ulul azmi minar rusul waɗanda saninsu yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske wanda kuma yana ganin mu je gaba ta gaba shine imani da ne al-rukun al-asl al-rukun al-khamis al-imanu bil yawm al-akhir imani da rana ta ƙarshe mun samu biyar kenan ko to imani da rana ta ƙarshe imani ne wanda ake so mutum yayi wanda babu ko shakka a cikinsa akwai wata rana ana ce mata ranar alkiyama kuma al'amarinta yana da girma daga cikin girman lamarin ta yasa Allah ya ta sanya mata suna daban daban daban saboda tafarkakunta sun bai sun bambanta tana da tafarkaku mabambanta juna Allah ya kira ta da suna as-sa'a ko wa yawma taqumu as-sa'a lokaci ma'ana dan ka gane muhimmanci amfani da lokacinka dan kai mata tanaji kuma ka gane in ta zo lokaci ya kore maka ba abinda zaka iya kare ya kira ta da suna alkiyama kujira ka? ba ka zo ka karbi duci ba muje? daga cikin sunayenta akwai mun faɗi a sa'a mun faɗi alƙiyama a kamun wasu eh na kawo sa'a na aine maza na kawo su ne don nasan su za ku kwashe yawmut tagabun yawwa yawmul akhira hudu yawmul hasrati kwarai da gaske sai wanne yawmul fasli yawmul tubla sara'ir mun samu nawa bakwai akwai saura akwai ko babu hmm? kaji za ce mun wayo malama wajen ma guda nawa ne ina batun idza zulzilatil ardu zilzalaha ina batun yawma taran nasa sukara wa ma hum bisukara alwaqi'a idza waqa'atil waqi'a to kun kawo goma alƙari'a alhaƙa an fahimta alghashiya hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idin khashi'a an gane ko to kaga wannan duka abu ne wanda ya kamata yana nuna cewa me akwai tashin alkiyama kuma yana nuna cewa sunna ta tabbatar mana da alkur'ani cewa duk wanda ya mutu to ya fara tafiyar lahirar shi duk wanda ya kwanta ya mutu ko shekara miliyan za a ƙara a duniya to shi fa tafiyarsa ta fara shine ya shiga hayatul barzakhiyya hayatul barzakhiyya tace rayuwar da take boda tsakanin duniya da tashin alkiyama duk wanda yanzu baya duniyar nan to yana barzakhu yana can idan shi nagari ne to ya fara ɗanɗanan alkhairin nagartansa idan shi kishiyan haka ne to ya fara nadama da ɗanɗana kuɗan abin da zai biyo baya na azaba Allah ka gafarta ma duk wani musulmi da ya riga mu to don haka imani da rana ta ƙarshe ranar alkiyama yana da amfani a rayuwar musulmi daga cikin amfaninsu ko ce daga cikin amfaninta tana hana ko yana hana mutum zalunci idan mutum ya nufin zalunci zai zalunci wani ko a mutuncinsa ko a dukiyarsa ko a wani abu nasa sai ya tuna a to in ni na fi ƙarfin shi ya kuma zan yi da ranar alkiyama ne kun fahimci magana idan ka fi ƙarfin shi to kuma ranar alkiyama ya za ka yi ba mafita mafitan shi ne tuba na biyu shi wanda aka zalunta aka riga aka zalunce shi imani da ranar alkiyama yana lallashin zuciyar wanda aka zalunta saboda zai sa akwai faifai na biyu da za a buɗe wannan shafin farko muke introduction ne gidan duniya amma asalin harkar rayuwar za a buɗe ta a shafi na biyu ita ce ran alkiyama to in kasancewa duk wanda ya zalunce ka wanda zai karɓo ma haƙƙi shine Allah an shi kenan da ka samu kwanciyar hankali sannan na biyu duk wahalan da kake sha ko in ce na uku duk wahalan da kake sha wurin yi ma Allah da'a in ka tuna akwai ran da zaka kwashi adashin ayyukanka sai kaga ka ƙara himma an fahimta idan da azumin sitta shawwal kaɗai kake tunanin in kai ka tsaya sai ka tuna a an face duk wanda ya azumin rana ɗaya domin Allah za a nisanta shi da jahannama tsawon shekara saba'in to aiko yana bukatan ƙara nisan zango daga jahannaman nan idan mutum ne nesa da jahannama ina yake kusanta aljanna dan duk wanda bai cikin duhu zaka ganshi cikin haske duk wanda bai cikin azaba ina za same shi a ƙarshe cikin rahama to in ka sa akwai ranan ƙarshe hatta zakka da aka yi ta magana a ji tsoron Allah a rinka fitarwa ai sadaka ai kaza in ka tuna cewa Allah kake ba ajiyar dukiyar ta fiye maka wanda kai ka rike kai ke sarrafa ta a ce wanda ka bayar ya tafi wurin Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne cikin ku ya fi son dukiyar magada fiye da nashi suka ce mun fi son namu yace a'a kun fi son na magadan suka ce mun Allah mun fi son namu yace to tsakanin wanda kuke ciyarwa domin Allah da wanda kuke taskacewa wanne tafi wani suka ce wanda muke taskacewa ce ta magadan kenan ai abu wanda kuka ciyar domin Allah ita ce taku dan wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yara faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya wani motsi abinda zai gani kenan to dan haka wannan da yana cikin abinda ake imani da shi shine imani da ranar alkiyama wanda abu ne wanda yake sananne ba sai mun tsawaita akan shi ba masu yawan gaske dan mun ce da mu tsawaita sai an zo batun ashratus sa'a alamomin zuwanta wanda shi kanshi wannan daura ce mai zaman kanta aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kansa alama ne na zuwa alkiyama tsage wanda wata yayi Allah ya ce iktarabati sa'atu wa shaqqal qamar asalin alama ne na zuwan alkiyama sannan hatta zubar da jina ne da ake yi alama ne na mene zuwan alkiyama da sauransu sannan akwai wanda za su zo a jere kamar yadda ka tsinka carbi ka rike za su tsiyaye sauran gaba daya to su a haka za su zo daga ran da aka ga hayaki ya zo taguwa ta fito kaza ya faru rana ta dago daga yamma an tashi karfe 8 ana jira a ga rana a gabas sai aka ganta a yamma ta nan ta dago jama'a su kidime su rude su imauce ga rana ta fito ta mafadanta sai kuma aga ta koma a hankali ta fada sai kuma ta dawo ta gabas din abin da zai faru kenan an fito wani zai je ofis wani za shi kasuwa zan tafi kano saro a tamfa wa'a don buɗe shago na ne yanzu wani zai zo siyayya sai a gagarin kamar yamma karfe biyar da rabi me ke faruwa saka shi agogo karfe takwas kuma gari yamma menene ai rana ne ta fito daga mene mafaɗanta to kowa sai koma masallaci mai zuwa kasuwa zai watsar da makullansa sai istighfari da ɗaukan qur'ani yanda ka san mu a watan ramadana kowa zai koma ana kallo kowa shaida haka ya faru eh sai ga tana ba za ta zo ne har ta je ta fadi ta gabas ba za ta koma ne a hankali ta fadi ta yamman kuma ana tsaye sai ga ta dawo ta gabas din ta fara dagowa tana fitowa normal yanda aka santa tana to za ta ci gaba da fitowa ta gabas din za ta ci gaba sai mutane su koma sake shagala su bi duniya ni na tabbatar in ta zo sai kajo suna cewa ai dama an duba eclipse din yan weather focus sun ce there is tendency and possibility za ku gane kuranku akwai yiwuwa da tsammanin hakan zai faru za ka ɗaga ne in kaza kaza digiri centigiri after kaza to mutum na cikin wannan lissafin kyalekyalen banzan da kwamfuta da microwire a idan shi sai dai ji an busa kaho kawai ya faɗi ya mutu eh shi ne Allah ce la yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un mutum bai yi wasiya cewa da Allah miliyan kaza na a dan gina mun masallaci a gina islamiya a sai qur'ani ai kaza la yastati'una tawsiyatan wasiya mutum bai zai iya yi ba wala ila ahlihim yarji'un ko wala su koma wurin iyalansu ba daga nan sai dai su gaba kabari da a wuce an gama yanda ba ai shawaran zuwar ka ba ba ka isa ai shawaran tafiyar ka ba yanda aka zo din nan haka dai za a tafi an fahimci maganan ko to saboda haka wannan shine abin da ya shafi imani da asalin wato ranar lahira mu dauki na karshen su malama shine ne al-asl sadis ko shine al-imanu bil qadri khairihi wa sharrihi imani da ƙaddara wanda yake a mai daɗi da mara daɗinsa. Imani da ƙaddara yana ba da hutun zuciya. Idan ba don imani da ƙaddara ba to wani zuciyarsa za ta fashe, damuwa sai ta kai wani tabaro shi. To, amma in ka tuna shi sa annu sallam da abu ya same ka mara daɗi sai ka ce ƙadarullah, wa ma sha a fa'ala, wa ma lam ya sha, lam ya kun. wannan abin da ya faru Allah ne so haka ya faru inda Allah bai so ba wannan abin ba zai faru ba an fahimci maganan ko to wannan imani da kaddara din yana nufin cewa ka yarda duk abin da ya faru Allah ya san da faruwan shi kuma Allah ya yarda ya faru kuma gwargwadon yanda kaga ya faru haka Allah ya so ya faru babu ragi babu ƙari kuma yanda ya zo a haka Allah ya sa shi ya zo to imani da kaddara in aka ce imani da kaddara na farko ana so musulmi ya ji a ranshi cewa ya yarda cewa Allah ya san wannan abin zai faru tuntuni kun fahimci magana ka ce Allah ya san da faruwan wannan abin tun kafin yau kuma abin da ma zai zo gaba wanda ban gani ba wanda zai zo ya faru Allah yana sane da shi kun ka jingina mu Allah wannan ka tsira a wannan bangare din sannan sai na biyu shine Allah ya rubuta wannan abun ba wanda sai canza shi kace wallahi wance ta jamu ko ko yace wane ya jamu ana zaune fa yace ai kaza ni dama ban so in yi wannan abun ba an fahimci magana ba a yin haka Allah ya rubuta zai faru ba kuma wanda isa ya canza wannan abun da zai faru din lokacin faruwarsa na yi dole zai faru da Allah ta'ala ce inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah yasir duk abin da kaga ya faru to dama yana lauhul mahfuz Allah ya rubuta shi a lauhul mahfuz cewa zai faru kuma lalle wannan abu ne mai sauki a wurin Allah madaukakin sarki ya zamto cewa haka din ya faru hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah bin Abru wanda Imam Muslim ya rawaito shi hadisi na 2653 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kataballahu maqadir al-khalaiqi khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sana Allah madaukakin sarki ya rubuta duk abin da ya kaddara zai faru na halittu gabanin ya halicci sama da ƙasa shekara 50000 shekara 50000 kafin a halicci duniya ma a halicci sama da ƙasa Allah ya rubuta duk abin da zai faru wallahi tallahi har zama na da ni da ku a nan gurin Allah ya rubuta shi so nawa zaki tashi ki ga zan je kasuwa kaza zan kaza anya lokaci ma zai ishe ni in gama kaza ina so in je in duba wance ko in karbo kaza in tabbatar yaran nan an musu kaza ranan karkatakaf kina tashi sai ki ga baki sun zo wanda babu ko izini ko kofar gida kafar ki ba ta taka ana samu ko ba a samu ana samu za ki ga gaba ɗaya to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin ya ce kataballahu maqadiral khalaiq Allah ya rubuta kaddarorin da zai faru da dukkan halittu qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50000 sana gabanin ya halicci sammai da ƙasa da shekara 50000 a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama abu na farko da Allah ya fara halitta a ban kasa alaihi salatu abinda Allah ya fara halitta shine al-qalami dama Allah ya rantsuwa da shi nun wal qalami wama yasrun to annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah abinda ya fara halitta shine al-qalami fa qala la sai Allah ya ce ma wanda al-qalamin uktub rubuta kusa Allah na da ikon ya sa abin da bai magana ya magana an sani ko ya faru a baya kamar yadda dabba ta zo ta kawo ƙaran mai gidanta wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ana zaune aka ga jaki ko wata dabba ta zo wurinsa ta tsaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wane ne mai dabban nan aka ce wane ne ya ce gani manzo Allah dai ne ya ce to ta kawo ƙaran kana ɗora mata kayan da ya fi ƙarfinta ya ce wallahi gaskiya ne abinda ta faɗa kuma na tuba wa Allah ya ce to rinka rage mata kana mata lodi da yawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawa kututturan dabino ne ya kuɗi ba na juma'a sai wata mata mace ce kun ga inda mata suke aiki alkhairi dama in dai gina addini ne da dukiya to galibi kam mata sun yi gaba ina gadin kun gado daga nana Khadija ce to wata ce ta ce ma'anin sulasallam tana so da Allah tunda musamman su a baya suke su rinka jinsa da kyau to tana so a yi masa mimbari ita ta biya aka yi mimbarin da annan sulasallam ke hau to shi ne sai annan sulasallam ran da ya bar kan kututturan dabinan ya hau mimbari sai aka ji kututturan yana kuka yana ƙara kamar yadda kukan doki yake ko na a makamancin wani har sai da annan sulasallam ya sauko daga kan mimbarin ya tsaya a kansa ya lallashe shi sannan aka je shi sannan ya koma kan mimbar Allah ko ni ne sai na yi kuka ai ni ne ba saman mimbarin zan koma ina da iko ko ba haka bane annabi guda to kaga wannan yana nuna albarkan da'awa kuma yana nuna cewa duk abin da masu da'awa suke yana da albarka kuma duk wani mutumin kirki mai alkhairi yana tare da masu da'awa malamai na sunna a duk inda suke an fahimci wannan ko to muna maganan magana da abubuwa suke yi sannan kuma kun tuna suratul buruj wanda aka rinka jefa idnari menene wasama'i zatil buruji wal yawmil mar'ud wa shay inda Allah ta'ala ya ce wa menene inda yake wanda ake jefa mutane a cikin wuta din nan watila ashabul ukhdud jaririn da ke bayan mahaifiyansa da ta zo za su fada wuta ita ba kanta ba danta kusan mata da tausayi naga wani hoto ne ban tausayi malam wata mata gobara ya kama a gida ya rufe hanya ba yadda za a yi ta fito windo kuma rodi ne walla yarinyar ta famfas ne kawai a jikin yarinyar nan ta zuro ta ta windo tana ma mutane isharar dan Allah a cafe ta ita ta rayu ana akwai ban tausayi kwarai da gaske Allah ji kanta da rahama so dan haka wannan da ta zo za ta fada sai ta ji tausayin goyenta sai jariri ya ce mata mene ya umma isbiri innaki alal haqq ki haƙuri ki shiga wutan nan kina kan gaskiya aljanna ce makomarki to kaga wannan magana ne sannan haran alkiyama hannaye da kafafuwa duk za su yi magana al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun dan Allah ya faɗi wannan to dan haka dai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da Allah ya ce ma alkalami rubuta qala sai yace rabbi madha aktubu ya Ubangiji me zan rubuta, ƙada sai Allah ce da shi, Uktub ma huwa ka'inun ila yaumil ƙiyama, rubuta abin da zai faru gaba ɗaya har zuwa rana alƙiyama, ku jama'a na cinye lokacin ai. Subhanallah, to mu je mu samu gaba ko? Ya ce ka rubuta abin da zai faru har ranar alƙiyama, wannan shi ne mataki da biyu. Na imani da ƙaddara, mun faɗi mataki na farko ba wanda zai imani da ƙaddara har sai ya yarda cewa Allah yana sane da abin da yake faruwa. Allah yana sane da abin da ya same ki, Allah ya san da shi. Na biyu, Allah ya rubuta faruwan abin, kuma ba wanda isa ya canza shi. Na ukunsu shi ne almashi'a, Allah ya ga daman abin ya faru. Kamar yadda Hubei bin Adi ya faɗa, lokacin da aka kama shi kafirai za su kashe shi. An fahimta ko? Zakarin ka yanka gaban jikin shi suna tsire shi, da ya ji ana soke shi ana huda shi da itace. kawai sai yake wasu baiti da yake faranta wa Allah yake bakanta makafarai yace lastu ubali hina uqtalu musliman bazan taba damuwa balle in bakin ciki ba an kashe ni matukan ni musulmi ne ala ayi jambin kana lillahi masra'i a kowane bangare kuka yarda ni ku huda ni ta baya ku kifar da ni ta gaba ku yace wannan dai faduwa na na Allah ne wallahi ba dan duniya bane Allah ya san ni da ne Allah ya san na haifu tsayuwa nayi har na mutu domin Allah ku ko dan duniya kuke wadhalika fi zatil ilahi wannan kuma abin da kuke min ganin daman Allah ne dan wallahi da ni ba dama ni zan fata fata da ku amma Allah ya so jarabe ni wa in yasha amma kuma na san ba asara bane dan wa in yasha shine muhallin shahid almashi'a wa in yasha idan kuma Allah ya ga dama yubarik ala ausali sargun mumazza'i duk gabata da za ku yanke sai Allah ya mata albarka ta zama sanadiyar shiga aljanna manzala sallallahu alaihi wasallam ya ana wannan suna kashe shi yace ina usama yana madina annabi sallallahu alaihi wasallam madina shi kuma an kashe shi a daji a hanyar makka yace ina usama yace gani yace an kashe hubayb bin adi Allah ya sanar da ni yana wuri kaza a cikin daji tashi kaje zaka ganshi sun tsire shi ba su rufe shi ba kafirai suna da wani rashin mutunci a lokacin in sun ki jinin mutum to in suka kashe shi sai su bar shi ya riɓe angulu su ci namansa ƙarshen walaƙanci kenan ba za su bizna mutum ba annan su lasu ne ce taso je ka ka je daji wuri kaza za ka gan shi sun tsire shi a sama ka zo min da gawansa ya ce wallahi na su kwani doki na na tafi ya ce yadda annan su lasu ne min kwatancen dajin haka na rinka tarar da hanya ya ce ina zuwa na gan shi a sama a tsere na ɗaura doki na na taka na hau zan kama in kwance shi ce sai na ji ƙara na yi tsammanin ko doki na ko wani abu zai faru na juyo in ga me ke faruwa ya ce dawo da fuskata da zan yi na nemi gawan kubabbi na aji na rasa kuma daga gaba na banganta ba ya ce wallahi sai na ɗimauci allon sulasulan ya aiko ni ya faɗa min inda yake kuma na ga abin haka ya ce in zo da shi yanzu babu shi ne zan je in faɗa kar in je ma'ana a ɗauke ni maƙaryaci ko na yi wani abin da ba haka ba ya ce haka nan dai tun da ba zai yi na koma madina jikina a sanyaye ya ce na shiga madina ya tadda annan sulasula a tare da sahabbai ya ce ina sallama tun kan in magana manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ka je yadda na gaya ba ka ga al'amarin haka yake ce wallahi gaskiya ne ya ce ka hau sama da nufin ka kwance shi ka ji ƙara da ka jiyo da kanka kuma baka gan shi ba ya ce wallahi gaskiya ne ya ce to mala'iku sun ɗauke kayansu ya ce mala'iku suka ɗauke shi na tura ka ne don ka je ka ga shaida ka zo ka gaya ma ‘yan uwanka alkawarin Allah gaskiya ne ya ce an nuna min hubabbi ne adi wannan gaban nashi da aka rinka yankewa Allah ya sanya masa fuka-fukai aljanna yana hawa ya sauka inda ya ga dama a cikin aljanna ya ce wannan daraja ce da matsayi nashi ma'ana mashi'a ta Allah Allah in ya so abu ya faru babu wanda zai iya canzawa domin Allah ta'ala ce wa mata sha'ula illa an ya sha Allahu rabbul alamin mataki na hudu na imani da kaddara shine yadda da Allah ta'ala ya halicci komai kuma ya samar da shi Allah ya halicci komai kuma ya samar da shi shi ya halicce mu shi ya samar da mu shi ya samar da abubuwan da muke rayuwa a cikin su Allah ta'ala ce wallahu khaliqukum wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shi ya halicce ku da duk abin da kuke aikata wani wuri ce Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin dukkan komai wani wuri ce alhamdulillahi mene rabbul alamin dan haka a takeice idan mutum zai imani da kaddara ingantaccen imanin da zai kai sa aljanna ya cika wannan rukunin yanda ya kamata to yana cika waɗannan matakai guda shida waɗannan matakai na kaddara da muka faɗa ilimi rubutawa ganin daman Allah samar da abin sannan kuma ba abin da ke faruwa na kaddara wace sai mutum imani da shi ya yadda da shi sannan yake tsira wannan ina ga shi ne a takaice abin da ya kamata mu takaita a kansa sai dai kawai abin da za mu ja hankali imani da kaddara baya nuna cewa kuma mutum ya je ya shantake an fahimta mutum ya shantake ya ce kamar yadda wani ya abadarawa ya ce ai mu ka san kawai in Allah ya zame kuɗi kawai jim na ce malam ba fa buhun garin rogo ba ne imalu Allah ya ce tashi za ka yi kai aiki ka nema ya ce wai jim kawai rana ɗaya wai irin masu kuɗin da rana ɗaya ne suke jin su jim sun yi kuɗi kaga aljununu fununu hadha fannun minhu ko to ba ba a yin haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wurin wata jana'iza sai aka ga ya dauki sanda yana sokawa a ƙasa haka kaman tsinke sai aka ji ya ce ma minkum min ahadin illa qad kutiba maqadahu minan nari wa maqadahu minal janna ba wani a cikin ku face Allah ya masa gida a aljanna kuma ya masa gida a wuta yanzu ya rage mutun yayi aikin da zai je gidan da yake so amma su sabai da suka ji ya ce Allah ya makowa gidansa qalu sai sabai suka ce ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afala nattakilu ala kitabina a to manzo Allah mu kowa ya zaman sa mana kawai ya jira abinda Allah ya rubuta mishi tunda kowa an masa wa nada ul amal mu bar aiki shine sai Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce da su aymalu ku tashi ku yi aiki ku tashi ku yi aiki ku yi da gaske fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowa la ku ga yana irin aikin gidan da aka saukake masa zai ji kun fahimci magana wanda yake ayi wanda yake an saukake masa aljanna za ga yana aiki alkhairi Allah ka samu a cikin su sai ya ce amma man kana min ahli sa'adati wanda Allah ya kaddara zai zamto cikin rabautattu fayuyassiru li amali ahli sa'ada zaka ga an saukake mishi ayyukan mutanen kirki wanda Allah ya da su yana ta aiki irin nasu wa amma man kana min ahli shaqa'i wanda ku aka rubuta masa tadewa Allah ka tsare mu fayyassar li amali ahli shaqawa la ga yana ta aikin wato iri na yan wuta waɗanda suka tababbu daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam karanta fadin Allah wannan sarki da yace fa amma man taga fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna har zuwa karshe ce fa sanaysiruhu lil yusra wannan shine a takeice nake ga yan uwa akan abin da zamu dauka game da abin da ya shafi imani da ƙaddara sai mu zo mu ɗauki darasi na nawa kenan na hudu in Allah ya kai mu bayan la'asar haddasun rabi a littafin darasi na hudu kai ne za ka yi na biyar ɗan a caɓa kai ne rikodin ne za ka yi na biyar darasi na guda takwas ne ko? ku duba mana haddasun samin samin ashar goma sha takwas tafiya haka za mu ta zuwa dai ko? sha takwas ne ku dai tsaki shafi na talatin da biyu talatin da tajhizul mayyit kwarai kin tsama mace wassalatu alaihi da yi masa sallah wa dafnihi da rufe shi kila da mun zo sai mun dan ƙara practical din kwata kai ko mun zo na ga sai mun ƙara yin practical din a takaici har yin sallah din da hukuncin yin sallah matan ma mata na sallan gawa ai da an sani ko a sharuɗan sa da sauransu to mun zo insha Allah sai mu to Allah kai mu anjima sai mu tashi a samun tauhid waɗannan gabobin da muke karanta ba zai yi ai musu karatun sharp sharp bane ba zai yiwu ba saboda su ne babba abin da muke nema maganar tauhidi da akida da abinda za a gane ba a gane waɗannan ba ba a yi ba an yi tsarki da fitsari an fahimta amma an fahimci tauhidi da aƙida ingantacciya kuma dama suna daga cikin dalilan karanta littafin kamar yadda muka faɗa a ramadana an ta ce ce ku ci ko ai an ce ba a neman taimakon annabi ya an ce kaza to duk a kyala social media zuwa ilimi a yi karatu social media ai kowa malam ne kowa mara kunya ne kowa kuma yana fatawa to gara ku sa abin da za ku kubutar da imanin ku da na 'ya'yanku mu shine manufanmu Allah ya shiryar da mu baki ɗaya. insha Allah to sai Allah ya kai mu karfe 4 ko insha Allah in Allah da hudin nayi za mu fara saboda mu dan gama kan lokaci Allah ya muku albarka kuma Allah ya ba mu ilimi mai amfani mu da ku baki ɗaya. wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah